أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتوفون أنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ce, wallazina tawaffawna minkum wa'annan da ake karɓar ransu a cikin ku da mutuna mazajen da suke mutuwa minkum daga cikin ku wato anan akwai jira'a akwai jira'o'i biyu wato akwai yutawaffawna min ibrahim ya'i mabniyan lil maqbul wa jira'atin bi fatiha mabniyan lil fa'il yatawaffawna yatawaffawna wal ma'ana alaiha in kira'ar ya tawaffauna abin da ake nufi ya ya tawfuna ajalan sun cika ajalansu wanda suke cika wanda suka cika ajalansu minkum daga cikinku a yamutuna wanda suke mutuwa almunasibu abin da ya fi dacewa ya ce su kubaru amwaku wanda aka karbi rawukansu yau na son fi'ilar mabni ya zai mafuli sai zama ya dace ga fi'ilin da yake mabni ga mafuli tunda ya tawaffauna mabni ne ga mafuli wanda ake karɓar su a cikin ku mazarura azwajin ya zama sun bar mata ya ɗauko azwajin sun bar mata ita tarabbar su nan lalle ne su matan su zauna a yi ita tarabbar su nan lalle ne matan nan su zauna bi amsiyin nan da kawunan ba da bayan bazan nasu da suka mutu anin da kari kan su ce za su yi aure kasance za su yi aure bayan mutuwar mazan nasu arba a tasirin ashirin har wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma minan da yare wata hudu da jarare goma ba har zafi ganin hawa ne wannan da aka ce su zauna wata hudu da dare goma banda mai shi ramar hawa ne amma wanda ce ba su ke fa'idatun su inda su an yara ana hamla kunna shi ne ake sun haife cikin inda sai na haife cikin bi ayati dalaki saboda aya da ta zo a suratul dalaki aya da ta zo a cikin suratul dalaki wa ulatul hamali ajaluhunna an yara ana hamlahunna wal amatu baiwa ala nisbin zalika za ta zauna rabin haka ita baiwa sai ta zauna rabin haka ta zauna rabin haka ta zauna rabin haka wato wata biyu da kwana biyar ko da dare biyar idan mijin ko da mijin ɗali amma ita ta zama baiwa to za ta zauna a wata biyu da kwana biyar bin sunnati yadda suna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ayyana yadda suna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta nuna yasa nan na sunna ta yi tasirin Qur'ani amma wancan digar hawamilin Qur'ani ne tasirin Qur'ani Qur'ani ne ya tafi su Qur'ani. Sai dai ga zamanin wannan da aka faɗa Qur'ani ne ya tafi su Qur'ani. Domin shi ne sai wa ulatul amali ajal kunna hanyar an hamla kunna. To, bai za mu ragar ajal kunna su sun cika wannan ajalin da aka ɗeba musu. In ga su da su rabu fihinna, ta rabu fihinna, muddar zaman su sauraron su ta kare sun cika wannan wata hudun da kwana goma yadda aka faɗa a banda wanda masu ci banda wanda suke masu ci ko wanda banda wanda suke baiwa in sun gama wannan salatu na alaikum ba laifi akan ku ayyukan auliya ya ku waliye bai ma fa'alna dangane da abin da suka aikata dangane da abin da suka aikata sai amfin a kawunan su min at-tazawwir daga yin kadon wa ta'arruri lil qutqari da bijira ga masu neman aure da bijira ga masu neman aure ilma aro da abin da yake ya dace shari'ar shari'a kaffa a wajen adam ko bijira ga masu neman auren a wuce tsarin shari'a wannan aka haka an yi ba daidai ba an yi ba daidai ba inda yake nuna ta zai yi shari'i daga yin ado na shari'a an taɓa da zalika bi mai ta sai wannan ba a gidan ba ta so ne tana ado ba da haka nan bijira ba su neman auren ma duk ana ta zo za a ɗan kullum da ta zabi mace a rubuta da zai kudari kowanne da cikin adam ko bijira ga masu neman auren bai haramta ba da bidai bayan yin wa amma fiha imanatu idza sa'aru an al-awliya'i wa alayhi sannan waliyansu su gane su su dinga ado ko su dinga bijira ga masu neman auren su harami aka dan su akan su fi harami dai bana gambo ne kafku kafku kafku kunna wajibi ne waliyai su hana matan da ke karkashin kulansu daga yin ado alhalin suna cikin idda ko kuma bijira ga masu neman aure ko da da zagi ne warrarbi ko da da duka ne ko da da duka ne wajibi ne a kan su ce wallahu ba ta wani tabi ubangiji masani ne da duk amma ke aikatawa alimin bi batini ya san abin da yake boyayye ka zahiri kamar yadda yake ya san abin da yake a fili
ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء وكلمتم به أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدون نفسر إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعبدوا مولدا لله حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
بلغنا عليكم ba da yi gare ku ko maza sai ma a rafu ne a ta amna kai nuni da shi da wahaka kuka yi nuni da shi min khidmatin nisa daga neman auren mata almutawaffa an kunna azwajuhun matan da mazan su suka mutu suka bari suka bari kil idan suna cikin takaba da kaulin insani musalla kamar namiji ya ce da mace da suke cikin takaba in na kira jami'a su ka kina kyau ومن يجد مثله kowa zai samu kamar wa rufa ragin bi kai ko akwai jewa wanda ke son a ce ya aure akwai jewa mai kwaɗayin auren amma ba tare da ya bayyana cewa shi kansa ba wasu wannan nuni ne wanda ya halatta a shari'a ya halatta a shari'a awakanan ko ko ko ko ya almar ko ko ko ya fi amsa a kawo ai ولو أخبرتم بذلك غير المجبر له ko da ku a ce za ku ba da labari da haka ga waliyinka amma wanda bai da dama yi mata dole falhurmatu inda aka hana neman mace tana ci idda tana ce ta gaba bita sirihila a inda aka fito ƙwaro ƙwaro aka faɗa mata ana son auren ka in ka in gama idda zan aure na son aure shi in gama to wannan shine haram aure wani kan mijin ko kuma waliyinta wanda yake da damar yi mata dole wato in ya zama ita dinnan ya budurwa ce budurwa ce ko kuma baiwa ce wannan a faɗa waliyinta wanda yake da damar yi mata dole shine a kala amma waliyin ma da bai da damar yi mata dole dan an faɗa masa shi ma ba haramun bane ko da dai abin da ya fi a bari amma misali a ce mai hankali ce kuma bazawara ce sosai to dan an faɗa wa ubanta tunda dai a nan uba bai da zama ya mai jabu eh inda uba yake da zama ya jabu ga yarsa sai inda suke ta zamo budurwa budurwa ba bazawara ba wato a ce mijin da ya aure ta ya mutu ne bai sadu da ita ba wanda a sannan ka da za a yi kake masa cikawa inda ita ita ita wafati ta kama ko da ba a sadu ba in dai an daura aure ta ta wajen ba kamar ita saki ba ita saki ita wannan ba ta waje ba a ce a yi sai in an sa sai an samu sadu ma an ba samu saduwa ba ba dole a yi ba samu a shi wata za a biya yanzu na hannu za a ka turo ni na ce kuma da lafi turo ne ba da aka turo na amma da kun alaihi ne iddatin ni iddatin da da duna ha فمتعوهن وسروهن سراحا جميلا علم الله أو كان وهو وهو يبي أنفسه أذكاته وفتوه فيه لكم فتابا ين أصدقائهن daga nufin aurensu aliman lahu annakum tadabburun Allah ya san cewa za ku ringa ambatan su bil hidmat da neman aure wala tukuruna an munna ba fa ya ba za ku yi hakuri da garin su ba ba halakum ta'alila shi yasa ya halatta muku yin diwaya a aiwat ilmar fi am ko ko ya ka to wa tadri'un ala qawlihi aliman lahu wannan risanarwa ne ba fadin ubangiji aliman lahu alwaƙi illata da kauli wala duna adam wanda ya nuna illar da yasa aka ba da dama cewa a rin aiwace wanda suke cikin ta gaba da waye wal ma'ana abinda ake nufi abinda yasa duwaye bai haramta ba gare ku ko kuma ku koya alƙatan ku cewa kuna son ku aure su saboda Allah ya san cewa idan ya haramta muku wannan sai ba ku azumi da sun kuma da ce abin da yake haɗu girma daga haka wanda shi ne ku bayyana a fili da cewa kuna son ku aure su wanda ne yasa sai ubangiji ya halatta muku jirwaye aka na ku daga bayyanawa fili walakin sai dai la duwa ilu hunna sir ku ce za ku yi alkawarin aure da su mace tana ta kaba kai ku yi yarjejeniya da ita cewa in ta gama ta kaba za ka aure ta to wannan haramun ne wannan ba daidai ba ne ainihin aure wato inda aka kawo sirrin majazi ne daga aure illa da ake an da ƙulu ƙwarwa sai da kuma magana wadda take sananniya ita ce wadda aka faɗa a baya ai ba wani bashar ai abin da yake an yarda da shi a shari'a yana tare na daga zuwaye falakun zalika wannan kuna da damar ku yi haka wala ta zama kudatar nika ku ce za ku kudurce ko za ku yi niyyar ɗaura aure ala akadihi ai akan daura aure a ta yi bugun da mu'ajjal sai abin da aka dora akan ita mace mai ta kaba ya ya cika wannan zaman da aka ce ta yi wata hudu da dare goma nan su ya cika ayin maktum abin da aka rubuta akan nan nan idan ta daga idda sai ya kai ajala karshen sa ya yanda ya shine kani ba daidai bane a ce za a daura aure da mace tana cin ta kaba haramun wa'alamu kusani da kusani wato aifan akwai fil iddati daura aure da mace ana da tana cikin gidda fasu sai zama fatacce sai zama fatacce kuma za a bata auren ibubasha idan fain ramma da zalikan akade mubasharatu idan saduwa ko jin daɗi da juna ya haɗu da daura auren ko da a ce an ɗaura auren tana cikin idda amma kuma bai ji daɗi da ita ba sai bayan gama idda zai zamo ita ɗin nan ta haramta gare shi har abada dama wani auren za a ɓata kuma nan gaba ma bai da dama ya sake auren ta inda malik wurin imam malik amma wajen imami shafi yake za a ɓata a ɗaura auren ne za a ɓata auren ne fakat kadai yana da dama ya ɗaura aure da ita mara ta biyu ba da ha bayan ta yi idda bayan ta yi idda to a wala ta zuwa ta zuwa ta ba zuwa wa na ku sani an nan laha nan lafi amsu cewa Allah yana sanar da da ke sakon minan azumi daga kudirin aniya ta cewa na dai za ku auri matan wa gari ko wani tsagar ku kiyaye Allah ku kiyaye fushin Allah an yi ajiyar daga in ku azaba idza azamtu in niyyar aikata abin da ba daidai ba وهذا أي وفاز ركعي واعلم تسلي أن لا شوى بنجي غفور بيوم غفر عليه لمن يحضره فهنا يجي كياية أي أب ويجي المرسل في الحديث يازو حديث إذا أظلم العبد ظلما بدم في يد النبي يسأل شوى أن لا زي غفر تعمل سلايفا سوى بنجي يغفر تعمل da zarar ma aikata wata ta da zunubi sai ya sako yaushe abin da Allah yake bukata daga ɗan adam duk da wasu komawa gare shi. Ali mai hakuri ne bi ta yi da hukumanci sai yake jinkita azaba a mutu yake ha daga wanda ya cancance ta. A ya fala da taurul asiri zalim. Kada mai sabon Allah ya hudu da cewa ai Allah yana jinkita azaba. Fala ruba ma ya kudu zalika ta yi ro isra da lautari ya zamo wannan jinkirin da ake an yi masa shigo-shigo ba zurfi. ta yi wannan jinkirta azaban ya zama ana yi masa shigo shigo ba zufi lazuna a alaihi
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقتلوهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره أداء بالمعروف حتى على المسلمين.
لا جناح عليكم سبب نزولنا سبب سكرنا الآية cewa wani mutum daga mutanen Madina suka wata murata ya auri mace aure na tafwiri ma'ana aure na tafwiri shine auren da a wajen daura aure ba a batun sadaki ba sannan kuma ya sake ta kafin ya ta tare a gidansa sai matar da ta kai maganar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya ta sauka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai mata mutu'a ko da hulaka ce ka ba ta ubangiji ya ce la ilaha alaikum ba laifi a kan ku in tallaqatumul nisa in kun saki matan da kuka aura wanda auren da kuka yi ba ba tare da an faɗi sadaki ba a wajen ɗaura auren to wannan ba magana sadaka ba sai kun ba su sadaki ba ko da rabin sadaki a sannan ne waje ba shi yasa ma'a malikawa ke cewa shi sadaki dangane da hawarsa kan miji ya kaskashi uku. Akwai inda za a ce dole miji ya ba mace sadakin ta cikakke. Ya akwai kuma inda za a ce sadakin gaba ɗaya ya tsare masu ya ba ta komai ba. Akwai kuma inda za a ce ya ba ta rabin sadaki. To inda dai za a ce ya ba ta rabin sadaki kaɗai shi ne wanda za a faɗa nan gaba inda aure ne aka yi an ɗaura auren auren da yake an faɗi sadaki a wajen ɗaurawa. Da za a ɗaura auren an faɗi cewa ga sadaki. To kuma sai ya sake ta kafin ta tare, kafin ya ji daɗi da ita. To a wannan halin za a ce rabi kaɗai zai ba ta. Shi ne wata shaddaro bidda laƙi ƙablar masif. Sadaki yana zamowa rabi ne kaɗai ya hau kan miji idan ya sake ta kafin ya sadu da ita. Akwai inda ake cewa sadaki gaba ɗaya ya saraya ba a bukatar mijin sai ya bada ya bada komai wanda shi kuma waje biyu ne na farko a auren tafiyin shi ne auren da a wajen ɗaura aure ba a fita sadaki ba idan zama mijin ya sake ta ko a kafin ta tare ko ya mutu kafin ta tare to a nan ba komai a kan mijin sai kuma waje na biyu shi ne inda aka ɗaura aure da mace mijin bai ji daɗi da ita ba ba su sadu ba ba su tare a gidansa ba sai aka gano ita matar tana da illa kamar tana da rashin lafiya wadda za ta ba da dama ga mijin ya ce shi baya son auren ya yi raddin auren to shi ba a wannan halin sadaki ko kwabu bai hakun miji ba idan ko da an bayar sai a mai masa da kayan sai kuma inda ya zama ita mace za a shiga ta ce salaki da kake shi ne inda yake an aure ta auren da yake an faɗi salaki kuma ya zama ta tare to wannan kai kuma ba faɗi salaki ma inda ya zama ta tare dole a yanka mata sadakun sai a bata sai kuma waje na biyu inda an ɗaura aure da ita sai ita ta mutu ko mijin ya mutu kafin ta tare to shi ma anan dole sadaki cikakke za a ba an daura aure da mace kafin ta a ce ta tare sai kuma Allah ya karbi ran ko kuma an daura aure da mace kafin a ce ta tare sai Allah ya karbi ran miji to anan ta cancanci sadaki cikakke ta cancanci sadaki cikakke wannan shine halayen sadaki a masabar malikawa masabar malikawa mun yi da jirajuna alaikum ba laifi a kan ku in tsallaka sunan nisa in ba su mata mata da fa'aura aure na takwai malam ta basu tsohon na kaje ba su sadu da su ba wata kira'in da ma tsohon nan wata kira'a wadda ita ba su da iya ce ta ba su ma tsohon nan daga ma sa wato ma sa awon fa'ala ne asalin ma sa ma sasa da aka yi dinga mutum din a cikin ɗaya kuma fatan da kuma na mufa'ala su ne mufa'ala su ne mufa'ala su ne nan janibai mufa'ala ce daga bangare biyu da na kullum ya mutu a don kowane daga ma'auran yana taɓa ɗaya wasu shi la mafhumul aya ake ganin cewa mafhumin wannan ayar yana da rikitarwa da yanda da na kama da masjid la sosai cewa ai dan an saki mace dan an sadu da ita ba wai laifi bane na an fi ilma sai dai a ce zai ba ta sadaki ko ujiba aka ba da amsa cewa waje ne na zaton ko an yi laifin saboda ba da sadakin a samun zunubin inda ta a ce wanda ya saki bacce ya yi laifi dangane da cewa ta a ce ya sake ta tana cikin jinin hara wannan ya yi laifi amma cikin da aka yi wa mace kamun da tare to wannan gaba ɗaya ma ba laifi domin bace wadda aka aura ba ta riga ta tare ba to ko da tana ci ne nan haira bai haramta a sake ta ba amma mace wadda yake an aura ta tare ita ce tana ci ne nan haira haramun ne a ce za a sake ta ko da dai haka bai hana a ce auren ya ɓaci ba sakin ya zarce bai hana a ce sakin ya zarce ba sakin zai zarce amma kuma haramun ne to a malaka masu na kuma tsohon aw tamna dole wannan farira matukar ba ku yanka musu a sadaki ba mahar sadaki wa ma masdar ma din masdariya masdariyatu zarfiya wato masdariya ce wadda take zarfiya ma ma lam muddata kaunikum lam tamassuhunna ai la ta da alaikum fi talaqi zamana adami al-masisi wal farli ai ba a cewa kun yi wani abu ba daidai ba dangane da sakin da kuka yi a zamanin da yake ita ba ta dafa aura ba ku sadu da ita ba ku ko ku yanka mata sadaki ba bi isri ba a abin ku da cewa kun yi zunubi wala mahari ko sadaki ba ku yi laifi ba kuma ba a ce sai kun biya da sadaki ba ba dan ni ko hunna ku sake su kuna da dama ku sake su wa mace hunna amma fa in kun sake su sai ku ba su mutu'a sai ku ba su mutu'a a ɗaurin ku ba su a ɗaurin ku ba su ma tabbata ana ne abin da za su ji daɗi da shi abin da zai ɗan taimaka mu tun da gashi ana munna an ɗaura aure amma gashi ba a karɓi sadaki ba gashi kuma an yi saki ai ba daɗi shi yasa aka ce to a ba su ɗan wani abu da zai ɗan sanya musu zuciya alal musi kano wanda yake da yalwa algani minkum wanda yake mai ruwa a cikin ku zai ba da mutar gwargwadon matsayin wannan mutum sanu wanda kuma yake a rayi kirin ce kuncin arziki wanda ba mai hali ba to shi ma zai ba da mutar ya gogo matsayinsa yufidu annahu la nazara ila garin zauji wannan ya fa'idanta da muke nan ashe ba a duba matsayin mace matsayin mijin kada ake duba wa huwa asul aqwali inda shafi'i shi ne ɗaya daga cikin zan cika wurin imamin shafi wasu tarihi inda malik shi ne ma magana da ake bada fukwa da ita wajen imam amma saboda imam malik cewa a wajen bada mut'a ba a duban matsayin ita mace matsayin mijin ake duba kawai walakin mu'tabar sai dai a mutuncin da yake abin dogara da shi wurin imamin shafi cewa ana kula da halin mijin da macen gaba ɗaya wajen ayyana mut'a ta sakin da aka yi na macen da aka aura auren tafiye cewa za a dubi halin mijin matsayin mijin da kuma matsayin ita mata mata tambiya jiyar da daɗi jin ma'am da abin da yake ya dace da abin da yake ya dace shar'a a shari'a sifatu mata shi bi ma'aruf din dufa ce ta mata a jari da mulmuri ne zo bayan zikira shi yasa za a yi masa lirabi akan cewa aina a cikin shi ne sufa haka sifatu saniya wadda take a tabbatarwa aw masdaru mu'akkiru ko dai sifa ce ta biyu ko ko masdari ne wanda yake mai karfafawa uhibbuhu haqqa uhibbuhu haqqa wa alam ka sani annahu khilifa to akwai sabani tsakanin malamai sun tsaya a gaban da wanda muka wasu cewa da ba ce dan ba da umarni cewa ba ce hunna saboda kuma wani sana wata rana ya ce hakan alal musulina da wannan kaunin imamin shafi iya rubucewa ne mutanen maluma ce wata ce mai dubi ya ce duba ga cewa wani ya ce bin ma'aro kuma dan ya ce haƙar alal musulina da wannan cewa mutanen ba wajiba ba ce imamu malik ne ruhu a haka abin tabbatarwa alal musulina dukkan masu kyautatawa wanda suke so kyautata aiki a mu'e'e na masu biyayya ga Allah وإن خلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة عظيمة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوه أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
fa'in da lafi nuna in kuka saki mata da kuka aura in ɗaura an taɓa nuna kafin a ce kun sadu da su an ɗaura aure amma ba a samu karewa ba ba a samu saduwa ba sai saki ya abu ba kan mara su zama na falilata alhali kun yanka musu sadaki ba ni kawo tafiye ba ne ba da kawo tafiyar ba ne ba ji su gafarar to a wannan halin wajibi ne ku ba ku rabin abin da kuka yanka mu wajibi ne ku ba ku rabin abin da kuka yanka mu a tuni su gafarar to din ta yi zama mu da dare yadda muka so ya tafi kenan ya zama ya yi wula kunna shi ne labarin jimla ita ce labarin rabin abin da kuka yanka shi ke waje ba gare su wani ko da kuma ne lamun kuma a baku kayan da a ce ya aure ta zai ba ta sadakin dubu hamsin sai kuma ya sake ta a kan da kafin ta tare kafin ya ji daɗi da ita to wannan in ka tantance dubu ashirin da biyar shi ko da an ya ba ta sai a mayar masa da dubu ashirin da biyar sai a mayar masa da dubu ashirin da biyar ko ta yi shi ne kuma ba ta zama mutane a wata kuma aka wani wani mutu zai ba ya zama labari ne na mutum ta kafin ta bale ruru ballan kuma na kuma mutu maka abin da kuma jibi a kan ku ba ku rabin abin da kuka yanka a ku ba ku rabin abin da kuka yanka illa an yi abu sai fa in su matan nan suka ce sun yaji ba sa bukatar ko da sadaki ai zauna ai matan suka ce sun yaji bai su hukuna ku suka bari to shi kenan kai da ka aure ta don za ka bata dubu hamsin ko ma har ka riga ka ba amma kai zama kafin ta kare a tsakiya da ita ba ba ta son komai na shi kenan sai ka kafe dubu hamsin ɗinka in ba ka riga ka ba ta ba am in ka riga ka ba ta in ba ka riga ka ba ta ba shi kenan sai ka tsaya ne ta ba sai ka ba ta ba awai akwai wanda zai biya ne ya kula da kai ko wanda ɗaura aure ta mata ga hannunsa yake yaya annan ne fa aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai irin wannan shine inda aka ce an sami ijimali dangane da yanda aka haɗa magana kowace kalma daga cikin kalmomin da aka yi amfani da su a wannan jumlar ma'anarta a fili take amma kuma da aka haɗa sai zama magana tana ihtimalin ma'ana biyu waye allazi bi yadihi qurratu nikahi daura aure yake a hannunsa malikawa ta ce wali inda ne wali ne ce ya bayar ba waye mace ba za ta iya daura auren kasta ba in wali ta da ce ya ba da ita ga mutum ba auren ya yi ba zai yi ba wata malikawa kenan alazir ya dai ɓarfi na ra kowar wali shafi'awa fa da suka ce a in aure a hannun waye a hannun miji ai miji shi ne da ya ce baya aure ba aure ya sa na zai ne kudin na ka ai miji ne ya sa wajen su malikawa suka ce ai a nan a gane su mata masu hali biyu ne akwai macen da yake lamarinta na hannun tana da dama ta ce ta yace to ita ce aka faɗa a cikin illa an yakuna akwai macen da ita a kanta ba ta da dama ta ce ta ya ce sadaki waliyin da ne yake da dama to shi ita aka faɗa a aure akwai wanda zai biya digin kudatun nikah shi yasa ai an haɗa halayen matan guda biyu su ko shafi awa suka ce ko ɗaya aure akwai wanda zai biya digin kudatun nikah shi mijin ake nufi me dubu hamsin din da nace na na ba shi sadaki ki je duk da cewa dai yanzu kin ga ishirin da biyar ki dubu ishirin da biyar kika cancanta in ba ki a ishirin da biyar ki dawo min da ita to ki je ma duk ki bari to ya ce ya yafe shi kenan to fai duku da har kulla ya bar gaba ɗayan gare ta ya bar gaba ɗayan gare ta wani da abbasin alwali Allah Abbas ya ce alwali ne dai kurkuka shi ne wali za ka nan mahajurata wato wata take a halin hajaru wato ta zama ba ita take da damar ta ta sarrufi da dukiyarta ba a alahar da ke zalci ke sa musawar imam malik ta dace da abin da aka ruwaito daga ablan mansudin allah ya kare da a gare shi to sannan ba wani ne ba an ta abu a ce kun yafe ta da ta zane a maru labarin akrabul takwa shi ya kusa da tsoron Allah shi ya kusa da tsoron Allah a ku maza ko aure mace mace tare ba aka sace ta to ku hakura ku ban mata sadaki ya fi kusa da tsoron Allah ya fi kuce sai ta da muku da rabi ko ko rabi kadai za ku ba ta in ba ku riga kun ba ta ba ku ba ta sadakin cikakke in ko ku riga kun ba ta kakku ce za su rabu haka ya fi kusa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wala ta tsoron fara ne no kakku mance cewa a samu kyautatawa tsakanin ku duk da cewa an gamu da abin da bai da daɗi saboda ɗaya daga cikin abin da bai da daɗi a ce an ɗaura aure kafin ma a tare an ɓata aure to wannan kai ya sa ya zamo a shiga a cikin wata gaba ba daidai ba ka a cikin wannan ya kawo a fada gaba ai an yi tafa lalaba auro kuma alama ana nufin satin kusi baiwa da sashi ai ya alu ai ya ala ma'arukum ma a ba'arin makariman a halayi a satin bai aka kawo sashi manyan dabi'u da an yi sulal abu an jami'in mahari min al-zawji a ce shi mijin ya ce ya yafe gaba ɗayan salati sai ya ce ai su wani dalili ba an san san da aka je an ɗaura aure amma ba a kare ba aka ce an saki ai akwai wani dalili ba ƙarami ba ba ƙarami ba to amma dai duk da wannan dalilin shi mijin kun ya ce yau za mu yi a zama a da su su su aka so a yi sai an dawo musu da rabin sadaki a a Allah ka ai haka gwamma ya ce ya ya ce yana da aikin ya ce sai an dawo musu da rabin sadaki amma ya hankura ya ce ya ya ce ya ce ya ce, Au ta kuwa zaujatu da gusuwa ko kuma ita matar ta ce ta yafe na duka, ta ce ta yafe ko da rabin ba ta bukata, ta yafe daga rabin da yake bance ta. Inna Allah bi ma ta'amalu na basiri. Wani sanar wata ala yana ganin duk abin da kuke aikatawa, kai ja zai ku bi, zai ku sakayya akan duk abin da kuke aikatawa.
Abimu ala salawati عابدوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين
حافظوا على الصلوات Wajin Sa'adu wata ala ce ku kiyaye da salloli, ku kula da salloli a taɗi hazin ayat. Wajin ya zo da wannan ayar sai ya lali ma ta Allah kuma al'azuwa wal auladi. Muna tsakiyar maganar abin da ya rataye da mata da ‘ya'ya tambiha don ya zama faɗakarwa. على أنه لا ينبغي من الأمر أن يستجيل عن قول سيده بأمر الأزواج والأولاد فذكروا أكن cewa bai dace ba da wanda yake ya san shi ba wane na Allah a ce wani abu ya ɗauke masa hankali daga haƙoƙin Ubangiji a kansa don kulawai da lamarin mata ko yaya ba daidai ba ne tunani ko kula da lamarin mata ko ‘ya'ya ya ɗauke hankalin ɗan adam musulmi daga sallah. A'a duk abin da kake sallah ta zama ita ce babban abin da yake zuciya. A kowane hali kake ya zama ba abin da kake tunani a matsayin ka na musulmi irin sallah. Domin ko wannan sallar ita ce dangantaka tsakaninka da Ubangiji. In ka yake sallar nan ka yake ko wata dangantaka tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ah, yasa ka zama ba bawa na garba. To, ah, قال تعالى يمكن تبارك وتعالى فداء والوجه يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا ويل لك يا مؤمنين توفي yadda dukiyoyin ku dauke muku hankali daga ambatan Allah kar ku yadda ƴaƴan ku dauke muku hankali daga ambatan Allah ku kira da sallah alhamdi sallolin nan guda biyar bi adaiha wato ku ringa ba da su fi auqatiha a wakunta ku ringa yin sa a wakunta bi adaiha fi auqatiha ku ringa yin su a wakuntan su ai ma'as kimal shuruɗiha tare da cikin sharuɗan sallar da abin da yake fallai na sallar da sunnonin sallar na ladubanta idan aka rasa wani abu daga wannan sai zama bawa ya shiga cikin narko wani tabaraka wa ta'ala ce a kai san masu sallah wanda suke rakkana daga sallar tasu a ce don adam ya rakana daga sallah kowane nau'in rakana yana daga nau'in rakanar abin da galibi yanzu yake afuwa a zauna ana da'awar ana ƙasa ta musulunci ana gari na musulunci ana ƴaƴa musulmi ana jikoki musulmi amma wasu da yawa daga kunce-kuncen sallah ba a sani ba a ga ai rakana kenan daga sallah abu da yawa na abin da ya shafi sallah ba a sani ba bayan an faɗa cewa sallah lamarin ta babba ne inna salata haduha azimu wa ba'u biha ulu جمعت أعرف الآراء ألفا بلا شك ولا امتناع قتيل هي صناعة عشر ألف مسألة موجودة في كتب مفصلة جمعت أعرف الآراء ألفا بلا شك ولا امتناع يند يحيى القرطبي يكي فلا وصلى لمن انت ببن باب انت عنك انت اللي بيتيوة ولا الظاهري a ilimin zahiri an ce matsalolin babin sallah sun kai dubu goma sha biyu. To ka samu mutumin da yake tinkawa shi dan musulmi ne jikan musulmi ta ko'ina yana gani kuma na musulunci amma na Allah a dubu goma sha biyu nan kace kama dubu ban zai iya kuma yana zaune na rayuwa a haka. To dan Allah an kula da sallah an kula da sallah ai an shiga cikin narko mai girma tunda an zama an rakana daga sallah tunda an kula da ita ba zai zama ba a san yadda take ba mutum yanzu yana da kuɗi a wani waje ai ko yaushe tunani eh wani sau da yawa sai kaga ba a iya kwana biyu bai tambaye balansin sa a banki ba ko ko kaka abin yi saboda ne saboda yana ganin muhimmancin wannan a kowane hali yana ganin muhimmancin wannan wani ma zuwa zai a ce a rubuta masa ya aka yi ya irin mu'amalolin da ya transaction ɗinsa duk da cewa sai ya biya kuɗi akan wannan amma dai sai an masa dan hankalin sa ya fi nutsuwa to sallah ita ce gaba da da wannan a ce zo dan adam ya san duk matsayin da yake a gaba da sallah ya kula da sallah an keɓance sallah da an bato domin ita ce babban madogara addini mafi girma a cikin rukunan musulunci bayan shaidawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini wanda ya rushe sallah to ya rushe addini yasa a kula da sallah a dinga zuwa da ita da sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da ladubanta kuma babban abin dubawa a sallah a dinga samun hushu'i da huru'i da huru'i a kankan da kai ga Allah a cikin sallah duk wanda zai sallah ya dinga tunani sallar nan ko anya Allah zai karɓa inda da yawa sallar da za a yi Allah zai karɓa ba wani cikin zaba yake cewa shi da a ce ya tabbatar ma a sallolin da yake ɗaya Allah ya karbi ɗaya da hankalinsa ya falla da hankalinsa ya falla ya za yanzu ba abin da yake damu mu gani yake a biyar da muka sallar ma Allah dole ya karba eh dole ya karba ba haka bane wanda bai yi sallah da ruhi ba ba da kaftan da kai a kai kana ganin kai dole ba ka biya ba an ce a sallar raka'a uku kai uku an ce a sallar raka'a uku kai uku ina ai ba haka lamarin yake ba inda an faɗa duk a wani awal kowane hali kake musamman a sallah abinda Allah yake duba zuciyarka shi yasa dan kai kabbara sallah Allahu akbar wannan wannan kabbara ta ka abinda take faɗa shi ne cewa ka tabbatar duk girman wani abu duk girman sa ko ne ne shi Allah ga yake shi kuma yanzu gaban Allah kai shi yasa kenan ashe ba wani abu da za ka tsaya ka tasa tunda kana gaban Allah wanda yake gaba yake da komai to amma so da yawa so nawa muke cewa Allahu akbar amma zuciyarta tana kallon ga wani tan akbar tunda duk abin da ka kawo a zuciyarka bayan ka yi kafara haraman to kana nuna cewa wannan abin kamar shi ne akbar min Allah ya fi Allah girma tunda ba da ya fi Allah girma ba ne zai sa ka kawo shi mai hankali yanzu in naira ta dubu bayan naira dubu ta faɗi ɗan naira biyar kuma ta faɗi da Allah wace zai saurin ɗauka dubin saboda ya san girman ta tare da ka zo ballan duk wani abu wani abu za ka yi tunani a kansa ai da kai kamar Allah ba da Allah ya fuskance ka a musalli na ji rabin amma a ce ka fi wani abu kan kuma daban ka ga ai wannan raini ka kai wa Allah raini ka kai wa Allah shi yasa lallai a kula da hushu'i da gururi da gururi a cikin sallah inda ake faɗa wata ibada da za ka yi ba fa a rubuta ma ibadar ya zama hankalinka na kan ibada amma ya zama hankalinka na wani waje can daban a sai kana yin ta amma hankalin yana wani waje wannan ba fa rubuta ma za a yi laisa lil abdi min al amali illa allazi aqalahu bil mal bawa ba a rubuta masa wani aiki na ibada sai ko wanda yayi alhali hankalinsa yana kan aiki ba ya yi ci inna al-ghurura huwa ruhul amali ka gairi ma takun munafiq take ta gururi shi ne rai na aiki da aiki da ba a yi gururi ba to mutacce ne da aiki da ba a yi gururi a cikin sa ba to mutacce ne ku kiyaye masa sallah a zo da ita yadda ya kamata. Wasalatu musta. Kula, ku kiyaye masa sallah mafificiya. Ku'ula, wannan musta awon ku'ula ne wannan sul'afsar. Wanda sun amsar, bi ma'ana da afiran. Ana nufin wanda ya fi mafi zaɗi. Ba wai ana nufin wanda take tsakiyar abu biyu ba. Domin nan an ce tana tsakiyar abu biyu wannan ai ba wata daraja. wannan da aka ce wasu salatu ta bayan an ce ajizu ala salawati yana riga da tafin sa'ani fa'ida da take cin haka shine ƙarin fifikon salatu ta musu wata kamar da rasu kalare ita ce mafificin dara ne ita ce mafificiya a cikin dara ne a salatu ta tana mutake ne fikiyar abdul ita ce da ai da annahu wa qasu zulmul malaikati layli wa suhul malaikati nahar domin da asar shi ne lokacin da mala'ikun da suke kwana tare da mutane suke sako sannan ne kuma mala'ikun da suke yi tare da mutane suke hawa wani yi kala shafi a kan wannan imani shafi yake cewa sallah mafi fifiya ita ce sallar na asar awu suku ko kuma sallar asuba kuma ai a bayan da yake faɗa الذي تفوت صلاة الأصل فكأنما وكل أهله وماله wanda duk sallar da aka tafi ne masa kai ka ce ya yi asarar iyalinsa da dukiyar. Awin su ko ko a sallah mafi finciya ita ce sallah asma. Lima zukira saboda abin da aka ambata saboda a cikin hadisi an zai zuwa cikin hadisi. An yi albarka an sanya albarka ga al'umma ta a cikin sammako kuma saboda yadda asuba tana zuwa ga mutane alhali suna cikin mace. Imam Malik ya taba akan cewa sallah mafi ficiya ita ce sallar asuba. Ga ma hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam inda ta ce wani imam Muslim ya rawaito shi da shi da wani cewa man sallar suba ya fara cikin jannatin nan. Wanda shi ya sallar asuba to ya shiga cikin wani alkawari na musamman da Allah. ya shiga cikin wani alkawari na musamman shi da Allah wala bin banda kuma la bin zuma ce bishe to ku yadda a ce Allah ya neme ku da wani abu daga alkawarin sa bai na umman ya tsogo yi ko su bai kuma hu ala wani ibi na liman zami domin duk wanda Allah ya nema sai ya rike shi bayan da Allah ya nemi wani a ce bai rike shi kuma in ya rika zai kifa shi ne a fuskar sa a kau a wutar jihar wannan hadisin yana nuna a shekara sallah asuba ita ce mafificin awu zuhur ko ko azhar akwai da ta tafi akan cewa ita ce azhar saboda me ya na awwal salatin saboda ita ce farkon sallar da ta bayyana a musulunci imam shafi'i am imam yusuyuti shi ya zaɓi cewa sallah mafificiya ita ce sallah azhar aw gairuha ko wani wa'annan ba akwai da suke sallar magarba shi yasa ake yin ta ba akwai da suke sallar isha domin ita ce ba ta ƙarshe ai galibi mafifici shi yake zuwa a ƙashi ga shi manzala sallallahu alaihi wasallam ne mafifici a cikin jami'a amma ya zo a ƙashi ita ba ashe ashe ishar ita ce mafi bidda inda ta zo a ƙarshe akan kufi a sanadiyya muhammadan khairul bari yadda wa huwa ayyurul mursalin to wa afrada hadin ziki an san dai zan suka daban-daban akan wannan wa kila hiyar madan wasu ce ba garba domin ta take mara da sallar ra'ini wasu ce sallar isha domin sallar isha suka zo wa mutane a hali suna cikin kasala wasu ka ce a salatu ta yin sallah ga annabi salati yin salati ga annabi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce sallar juma'a ita ce sallah mafificiya wasu ka ce sallar janaza ita ce sallah mafificiya wasu ka ce sallar idi wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da salatu musta ai duk ba wannan ba da aka ce ku kula da zuwa da salloli ko kowanne ya ɗauka ni yadda ya zo da sallar ai shi kenan ba da an ce ya kula da sallah ba shi ko ya kula da sallah aka ce a wasu salatu musta duk sallar da za ku zo da ita a matsayin sallah mafi bici. Ba wai kai sallah yadda ka ga dama ba in ce ai kana sauraron Allah ya karba. O, kai sallah mafi bici. Yadda sashen magabata yake faɗa cewa ai abin da yake wajibi a kan mutum inda tunani shi ne duk sallar da zai ya dinga hanyar kamar daga wannan sallar ba kan zai sake wata ba. A kan wannan zai mutu shi ya sa ko ya kyautata ta. ita za a fara tambayar sa lahira me ya wajibi a kansa ya kyautata ta hakikalin kyautatawa ya yi sallah wacce take mafificiya kenan to duk sallar da za a yi a ringa tsayawa a kyautata ta hakikalin kyautatawa yadda za ta zamo sallah ce mafificiya hikimar da aka koya salatu musta saboda ɗan adam musulmi ya kiyaye sa baki ɗayan wa'annan kamar da aka ɓoye lailatul qadri a sauran darare yana samun mutum ya ƙoƙarin tsayawa baki ɗayan dararen ko aka ɓoye sa'atul ijabati sa'ar amsa addu'a a ranar juma'a wannan faɗa ta ranar juma'a akwai wata sa'a da in an adame a to a ciki Allah zai amsa amma sai aka ɓoye sa'a saboda saboda a samu ɗan adam ke ta roƙon Allah yin juma'a aka ɓoye mutum na girki a cikin halitta domin kakkare na wani a cikin halitta. Ta yi wanda duk za ka rena mafifici ne wajen Allah. Ibn al-Arabi da Ibn Abi Jamra wanda su biyan da tun daga Malikawa ne to sun zaɓe to wa sallah mafificiya shi ne gaba ɗayan sallar asar da asuba. Muddadin laini suna masu kafa dalili da dalilai masu yawa da suke shaidawa da fifiko wannan wakutan guda biyu asuba da na'asar a hukumu lillahi ku tsaya dan Allah duk salati a cikin sallah a tsaya dan Allah ba wai a tsaya in ban yi ba mutane za su ce ba ko sallah ba na yi a ku duba Allah ko ba kowa ko ba wanda zai ce ba kai sallah ba ka duba Allah kai sallah ka duba Allah ka dora Allah kai sallah tsari ke kuna masu biyayya kila wasu kan ce ma'ana mu je ƙarfi na mu je ƙina da su biya yi da kawai sallallahu alaihi wasallam na bani manzala sallallahu alaihi wasallam kullu qunuti fil qur'ani fa wada din da aka faɗi kalmar qunuta a qur'ani to ana nufin biyayya ana nufin biyayya a rawahu ahmad wa ghayru imam ahmad da shi da wani sa sun ruwaito wannan hadisi sun ruwaito wannan hadisi a wato ku tashi kuna masu biyayya ai la muku rahina ba mai bai wa dole ba wala ku sala ba masu kasala ba bal ku tattali da al'amura ba kuna masu biyayya ga umarnin Allah ku tarbi da daya kuna ba distili sarta abin da Allah ya hari daga gare shi wakila wasu kace ba da ƙari kila saki da shuru masu shuru a ne hadisi zai jibda alƙama saboda hadisin da aka rawaito daga zai jibda alƙama sahabu manzo Allah ƙara da gare shi ko da ta kalla musulunci da ta farko musulunci ana talla muka yi hira muka yi magana a tare da nan an sai da wani ayar ko wuri la ya ta sauka ko ubi da su ko ki wani da adin kala aka umarce mu da cewa ne za ni talla to lalle bin yi shuru aka hana mu daga yin magana ana cikin sallah rawahu shahadi wanda wani hadisin buhari da muslim sun ruwaito a ai ku zama masu kawaita illa an zikirin nan sai ko ambatan allah magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ta rusu da ambatar Allah magana da annabi ana sallah ba ta ba ta sallah ya sa malamin kan ce da ke mutum yana cikin sallah a dan zai kira shi ga zo zuwa wajibi ya amsa ko ba iya amsa da duk magana ba da zai da annabi ka ba ta ba sallah wajen sallah kasa tana nan da mutacciya duk da cewa ya yi magana duk da ya magana duk da ba su sallallahu alaihi wasallam sai hikmin يبدو فرجالا أو مكفانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون a fahimtu in ya zama za ku yi sallah alhali kuna cikin tsoro duk a duwai da kamar abokin gaba kuna cikin tsoron abokin gaba da je abokin gaba musulmi ne ko kafin autsai ne ko gudun ruwa a wato auta wuri ko zakoki ko zakoki to za ku yi sallah amma kuna jin tsoron kura ko kuna jin tsoron gamusa ko kuna jin tsoron zaki za ku yi sallah kuna a wannan hali sanda to ya halatta ku yi sallar a tsaye don kuna jin aisha haka ku yi sallar kuna masu tafiya sannu ku yi sallar kuna masu tafiya au ba ko ma ku yi sallar kuna mahaya ko a iya sallar akan dabba don ƙura ke ba nan jar idan na raki ai kasa amkara ai duk yadda ya ku imkani ku yi sallar don cewa ana halin tsoro ba dalili ba ne na a jinkirta sallar a yi sallar yadda ya tsawaka a sallar mustaqim al-qiblati aw ghayriha daidai ku amkata al-qibla ko ku amkata wani waje da ba ba al-qibla ba ويمكن الركوع والسجود إن يسوع إلى الله سيزرع الركوع والسجدة للنون ذا للنون ذا فإذا أمنتم إذا كنت أمن أو كما فإذا أمنتم إذا كنت أمنتم إن الهوس لك القرآن يزمو القرآن يكو فاذكروا الله ويتلى ويتلى يدعى أكثر شيء فأمت الله وإنما سمي الصلاة ذكرا an kira sallah an bato ya na hajjaba a kanwa a zuke domin ta tara baki ɗaya nau'o'in ambatar Allah su hana mu wata ana ku yi sallah kamar Allah ku kamar da Allah ya sanar da ku ba za ka kuma ta da mu abin da za mu sani ba kawai da ta yi kafin ya sanar da ku in farayi da ya daga fadilar sallah ko ku ki hada hakokin da wal kafu bi ma'ana misra kafu ta kama Allah ko kama an ce misra misra ma Allah ku misra ma Allah ku wato ta zama suna ke a kace takan zo suna kamar a irin nan ko kamar na baiti mawaƙi a tattauna walan yan hagu yi shaɗaɗin kaɗani saba fiye zai ko alfadar in ana sanar da ko abin da da musu sani ba au ba ko ma ko wata masura ko dai masuliya ce zumiya au zariya ko ko masula ce harfiya shine ta zama masdariya kenan ai Allah sifati da ke Allah muku iya ku yi sallah bisa sifar da Allah ya sanar da ku ita kamar rasulul hausi kamun samun tsoron walau raka'a ko da raka'a ce ta rage sai ku zo da ita haka wai wata da ta fi zalmin hausi bi an alafi to fi to shakka abin da ya sa aka zo da azamin tsoro wanda ita tana fa'idar da kokon zo wa bi in bi in aka zo da in wa bi iza aka zo da iza kuma fi zalmin abdin لازم أمنتي أنه في ذكر تأكيد وأنت تكي فائدة تأكيد الإشارة إلى أن الأصل على الأمر دم أينوني نئذ أشوى أبتدي يذهب أنا أكثر أمنتي وهو معكم أبني تمتتي والأمر طرقه لا يربي ينزل أبني وانا يكذو يذيكه yasa ɗan adam asali a cikin halayensa ya zama yana cikin aminci tsoro zuwa yake yasa alhamdulillah wannan kaga bishara ce babba duk irin halin tsoron da ake ciki a yanzu na banna iri daban-daban masu kama mutane masu ne masu ne ana faɗa waje kaza ana faɗa ana faɗa in boko haram sun yi kaza sun yi kaza to duk wani abin Allah da zai a saboda asali zai zaman lafiya tsoro zuwa yi amma ba shi ne asali ba yanzu a can kaga aka ce bai za amintu amma a wajen tsoro aka ce fa in wanda ita irin tana nuna abin da ba a tabbatar ba idza ko tana nuna abin da aka tabbatar shi ne wanda yake cewa ana in shakaktu janzantu wa idza ta haqqaqatu lam azim ni idan ya zama ina kokonto shi ne in to sai in jazuma ita in kaga tana jazuma idza ko ta tabbatarwa to ita ba ta jazuma ko sai dai ko a waka wa idza fi shiri habata inda ibnu ajurumi yake fada to a
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير انفراد فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
والذين يتوفون منكم mazan da Allah ya karɓi rawukansu daga cikinku, wai zaro na zuwa da ya zama mutumar mata, falin su wasiyyata. Su wannan mazan ana bukata idan alamun mutuwar suka zo musu, su yi wasiyya wasiyya, wafi kiratin da rafi. Wata kira wasiyya tulli a zuwa ya zama alayhin wasiyyatu. Wasiyyatu zan mutada ne wanda an shafe labarin shi ne a nai. Lallai da ke wasiya ga matan su wani ɗuhun da mata, su ba matan abin da za su ji daɗi da shi ma ya tamata anani, abin da za su ji daɗi da shi mina nafaka ko da daga nafaka da tufafi. Ila ta ramin hauli, ta izuwa cikin shekara min mutum daga mutuwar maza. Alwajibi alaihin na tarabbusu wanda su matan aka ce dole ba su da damar su aure sai shekara ta cika daga sanda mazan nasu suka mutu. A gaira England ba dama a ce za a fita matan nan daga gidan mazan da suka mutu. Hali, hali ne ai gaira buhuna jatin min maskaliyin. Matan nan ba a da damar a ce za a fita su daga mazauninsu. Bai halatta na, amma idan su da suka fita bi amince da kawunansu, fala gunaha alaikum. wannan ba wani laifi ne ba gare ku tatta ya auliya almayi ya ku waliyan shi wanda ya mutu fitar matan nan ba zai zama wata taba ku ba fi ma fa'alna dan fi fi ma fa'alna dangane da abin da suka aikata fi amsi na ci kawunan su bi ma daga abin da yake daidai shari'ar a shari'a ka ta zayyuni kamar yin ado ko tarkin idadi ko barin takaba ko kada na fakati ana ko kuma hudun nan ku ce kun daina ci da ita wanda za a ta zauna a gidan wajibi ku ci da ita amma yanzu da ta ce ta zaɓi fita to shi ke ku kyale ta ta fita ba ku yi laifi ba amma kuma sai ku daina ci da ita din sai ku ci daina ci da ita wallahu ubangiji azizu mabuwayi da ya fi mulki a cikin sarautarsa a keɓin wani fi su ne a cikin duk abin da ya aikata a cikin duk abin da ya aikata wa hasulu hasirin wannan an dauka da fitar da islam da can a farkon zuwa musulunci wajibi ne akan mutum idan ya ga alamun mutuwa sun zo masa bai wasiya da cewa a ringa ba da kuɗin abinci da tufafi da mazauni ga matarsa shekara guda domin zama shekara guda da ta ita ce inda ita matar da za ta yi ta kama wannan ba rikewa daga gare ta sai fa idan ta fita da shi a ita a kanta sannan daga baya aka shafe shi da aya da ta gabata to wala zai ta kora bi ita kora bi ko zaruna azwaja ya tarabbasa bi amsinna arba'ata ashhurin wa ashrin ya ta wata ayar ita ta sauka daga baya ita wannan ita ta fara sauka ita wannan ita ta fara sauka to a wa fikrat bi rabi'a al-ilal ويقول لما تعب ما تبع تعب به من الفقتي والفتي لا تبع من الهول ربا وصيب الواجب عليه تترب بسه قال إلا بعد أما أفدسه أي غير مهنة ذات من مسكنين ba za a taɓa fita su daga mazauninsu ba amma idan su ne suka fita da kawunansu to wannan ba laifi a kan ku dangane da abin da suka aikata na alheri Allah wani ya babwaye ne a sarautarsa wani kuma a cikin duk abin da yake walwasiyatul masuratu wasiyar nan da aka ambata mansuhatu an shafe ta bi ayatul miras da ayar gado wata rafusul hauli cewa mace ta zauna dan mijinta ya mutu shekara guda ba ta yi aure ba sai ta gama shekara guda an shafe haka bi ayati arba'ata ashhurin wa ashra da da an take cewa wallazi la yakunu min kuwa zarura azwajan ya tarabbasu bi anfusi da arba'ata ashhurin wa ashra as-sabiqati wadda ta gabata al-muta'ahhiratu fi dulul ita ce ta sauka daga baya wanda wannan an ce guri biyu na Qur'ani irin haka yanzu galibi a Qur'ani abin da yake akwai ayat da aka shafe ita ce ake fara tawo sannan sai a tatta wadda ta shafe ta a gaba amma a nan sai zano ayat da aka shafe ita ce daga ƙarshe ta zo amma ayat da ta shafe ta ita ta zo da farko ita ce ta zo a farko wasu kuwa harsu da ha ita shafe zai mamula mazauni tabbatacce ne ga matar da za ta yi ta kama dole ne a bata inda za ta yi ta kama a wurin imamin shafi zama mutanen wata hudu da kwana goma ko amma inda malikin amma wani imam malik Allah ƙara da gare shi bai sa ta kula to ita mazauni tabbatacciya ce ga macen da mijin ta ya mutu ya bari ya bata idan dai gidan nasa ne idan gida namiji ne ya mutu ya bar nasa to dole a kyale ta ta yi ta kaba a gidan ba daidai ba ne a ce za a finta ita ko ko a haya ne gidan da haya ne amma ya riga ya biya kudin wannan shi ne zai zama dole a gyale ita ba ta ta zauna. Idan ko mai gidan nata da ya mutu, bai riga ya biya kuɗin kayan gidan ba, to ita ɗin nan sai a ce ta ba da kuɗin haya. Musamman in mai hali ta ya zai mata dole ta ba da kuɗin haya ya so ta zauna a nan ta yi masa ta gaba. Ta zauna a inda take, har sai ta gama inda. sai ta gaba idda to
للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
كذلك ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون walil mutallaqati wa ta duk mace da aka sake ta cancanta ta cancanci a ba ta wani abu da za ta ji daɗi da shi a aibun nan duk tawawashawa kamar da duhuli au adabu an sake ta kafin ta tare ko sai ba ta tare sai fa wanda yake an sake ta kafin ta tare wa an zannin son sadaki in zama kuma ta karɓi rabin sadaki to wannan ba a cewa sai an ba ta mutu'a imam malik akwai wanda ya ce ita ma ba sai an ba ta mutu'a ba ita ce wanda ita ce ta ba mijin wani abu ma zan yi sauƙaƙa mata wani jawabi wani imam malik ya ce ba za a baka mutu'a ba domin mutu al'ada bayarwa ne don sanya gambace wacce aka saki amma ita wacce ta nemi a sake ta to ba ne za a sanya maka ai sakin nata shi ne sanya yaran nata a haka bil ma'ruf da yanda ya dace ko bi kadarin imkani gwargwadon yanda ya dace gwargwadon yanda ya dace a haka abin wajabtawa kamar wani kowa haka suna wajabta haka ɗin wajabtawa shi da yake da zuba biyu ilil mukaddar an masa nasba ne da fi'ilin sa mukaddari alal muttaqina masu tsoron Allah lalle ne aka ba su tsoron Allah tarara ya maimaita wannan liya ummar mamsusata dan ya hada da wanda aka sadu da ita ayran kuma idil ayatu sabiqa dan ayat da ta gabata a can baya wa bacci uhun alal mutilqatu alal mutilqatu sai gariya dangane da wanda ba a sadu da ita ba ne wanda ita ce a ba a sadu da ita ba mutawu da ita mutawu ai mutawu amma su ra'am da za su daɗi wai su kanta imani zo ne magana wajen ba da mutu ana duba matsayin miji ne kadai inda maliku wurin imam malik wa inda shafi'i amma wajen imamin shafi'i ce za a duba matsayin matar da miji amma dai sunna ne ya zama abinda za a bayar a matsayin mutu'a kai ya kasa jirhami talatin kai ya kasa dirhami talatin. A kazalika irin yadda Ubangiji ya bayyana muku duk abin da aka yi faɗa, kama bayyana ku ba zata. Kamar da Allah ya bayyana muku duk abin da aka faɗa a nan yi bayyana laluku ayat. Haka ma Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allan ku tagilu ko dai ku fa lura. Ta tadabbaruna ko dai ku fa lura. Wato haza wannan wa'adu min Allah. alkawari ne ga Allah wato ce ko a baya sai za su san kafi gada wa ma hadi a baya ta wannan aya sai a matu bi kulli mutallaka ta ga duk wata mace da mijin ta sake ta ba da mutallaka kabla dubu banda wanda aka sake kafin ta tare wa zatu sabari wanda ta kafin rabin sadaki wal mutali'ata banda wanda ta yi huru wal muhayyarata banda wanda aka ba ta zari mijin ya ce ya ba ta zaɓi sai ta zaɓi rabuwa da shi to ita ba ba sai an ba ta mutu'a ba ko da aka mallaka mata lamarin kanta sai ta zartar da cewa ta rabu da miji inda malik wanda ya ba malik ko inda ba a ba su daga mutu'a a da zalika haka kama bayyana na kuma zaka kama yana majin ya bayyana muku abin da aka ambata yuma yin lalaku a yaki haka majin zai ta bayyana muku a yayin sa la'ala fita ko dai ko faruwa هذا وعد من الله وأن الكون إذا لم يوجد الله ببيان كل شيء في القرآن سوى ولا ذكر في القرآن الله زي ما بيانه وأن ليه إما إنسا إمام الشافعية da a ce a da baibayin rakumi zai bata daga gare ni da na sami inda yake a cikin Qur'ani da sai in iya samun inda yake a cikin Qur'ani ko dai ku fara lura da abin da yake cikin Qur'ani Allah ya hore mana lura da abin da yake cikin Qur'ani Allah ya hore mana yin aiki da shi alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربك رب العزة عما يصفون وسلام